بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك اخواني المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايام يرجى وطن المحرم هجرة من الله صلى الله تعالى عليه وسلم باللي دور سبيل إلى عشرين بسكت عند كل شيء يدور إلى عشرين بأسو ووصل بها shekarar gudadiya dubu biyu da bakwai a darasin mu na uku na wannan littafi alwasiyatul kubra ko kuma arrisalatul adawiyya wallakar shekul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya rahimahullah ta'ala a darasin mu da ya gabata شيخ الاسلام ابن تيميه يا قال بالجمع اكثر ابوبيا ابوبيا ليس كاتبا الديني وانت تسال الديني لان ايسر تجسما لان رايت ان بايا تبكي تكي اتفاقي اكل yana wannan magana imani da Allah da mala'iku da ranar lahira da abin da ya shafi imani da annabawa gaba daya da gaggabar wannan maganganu ba lokaci ya tsere mana muka tsaya yanzu za mu ci gaba a kan wannan da su na abubuwan da dukkanin addinai da Allah ya aiko suka yi tarayya a kan malam ya ci gaba da cewa wa mislu usulul shara'i kama zakara hu fi suratul anham wal ahqaf wa subhanahu وغيره من الصور المكية من أمره بعبادته وحده لا شريك له وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في المقال وتوفية وتوفية المكيال والميزان ووفاء السائل والمحروم وتحريم قتل النفس بغير حق وتحريم الفواحش وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الاثم والبغي بغير حق وتحريم الكلام في الدين بغير علم مع ما يدخل في التوحيد من اخلاص الدين لله والتوكل على الله والرجاء برحمة الله والخوف من الله والصبر بحكم الله والتسليم لأمر الله وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن كالسور المكية وبعض المدن وبعض المدنية ابن تيمية في سوارنا بجسم أبو جعد جدا شريعه في أبو جعد في أبو akwai usul shara'i bayan usul iman akwai usul shara'i abubuwan da aka gina dukkan wata shari'a kan dukkan wata shari'a ta Allah ta gina a kan kamar abin da Allah ya ambata a cikin suratul anham in ta'ala atru ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana har zuwa karshen ayoyin nan guda uku wa anna hadha wa anna hadha siratu mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون وقد لم يسيري بأن تفرد عن وصايا الحسن وسيري بدا جومة وقد كتب أسرتين سورة الأنعام وقد ابن تيمية زي بابه واتو تقن تقن كانوا لا يقدم أبوها لا يقدم أي كتب أنفاق كل من دليل كما تجيها ده أبن تيمية أتكين سورة الأعراف قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تقول والبغي بغير الحق وان تقول على الله ما لا تعلمون وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون da kuma abin da ayoyin da suke cikin suratu subhana ita ce suratul isra ana ce mata surat subhana ana ce mata suratul isra ayoyin da suka zo cikin ta tun daga wata da rabbuka Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana har zuwa inda Allah madaukakin sarki yake cewa ولا تمسك الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها duk waɗannan wasiki da ubangiji ya yi a cikin waɗannan ayoyi gaba ɗaya kamar yadda yake zuwa zai zuwa mana abubuwan da suka kunta kowace shari'a da Allah ya saukar a doron ƙasa tun daga kan annabi Yusuf alaihi salam har zuwa kan annabi mu na ƙarshe annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sun gida a kan waɗannan abubuwa wa ghayruhum min as-suwar al-makkiyya da sauran surori na banda waɗannan da ayoyin da suka sauka a makka ko surorin da suka sauka a makka suka sauka kamar yadda aka sani surorin da suka sauka a makka ana nufin surorin da suka sauka kafin kafin hijira da ya sun sauka a cikin makka ko a wajen makka ko ake kira makkiya surorin da suka sauka bayan hijira ana kiran suna da niyya ra'ayi a cikin garin madina suka sauka ko a wajen garin madina ko da a cikin makka suka sauka kamar ayoyin da suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a hajjin sa kamar kana hajjin sa ta karshe kamar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan aya ta sauka a Makka a Arafa a lokacin hajji amma duk da haka ana lissafa ta cikin ayoyi al-madaniya ta kajewa ta sauka bayan hijira saboda haka kalmar al-makkiya da al-madaniya ba suna isara bane zuwa ga guri suna isara ne zuwa ga lokaci rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta makka da rayuwarsa ta madina in aka ce sura makkiya ba ana nufin sura da ta sauka a makka ba ba ana nufin gurin ba ana nufin lokacin lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hijira ita ake kira makkiya wacce kuma ta sauka bayan annabi ya yi hijira ko da a wajen madina ta sauka ana kiranta al-madaniya to surorin da suka sauka da ayoyin da suka sauka kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam duk suna magana ne a kan jigo mafi girma mafi ƙarfi da mutum a tashi za a da mutunci wasu tauhidi a kan waɗannan a kan wannan ne surori ko ayoyi da suka sauka lokacin abin sallar da sallar yake yana rayuwa a makka a kan wannan jigo ne suka fi da ƙarfi to dukkanin su suna faɗar abubuwan da addinai gaba ɗaya suka yi tarayya a kansa addinai da Allah madaukakin sarki ya aiko a gabayansa domin amri zai ibadatu wahdahu la sharika lahu inda za ka ga Allah yana yin umarni a bauta masa shi kadai ba tare da an haɗa shi da wani abin bauta ba wa amruhu bi birril walidayni da inda zai umarni a bi iyaye a bil walidayni ihsana wannan dukkanin kowane kowane addini ya zo da wannan kowane addini da Allah ya aiko a doron kasa ya zo da wannan wa sulatul arham da tada zumunci kowane addini ya zo da wannan wal wafa'i bil uhud da cika alkawra abin da mutane suka yi yanzu jeliya a kansa ya ki kira ido yawanci kalmar an abu muka ɗauka kamar in ce da kai zan je gidanka kuma wani abu zai iya fata da ya kai zan ba ka abu kaza daga baya in yi tunanin in ba ka bi kuma zan kwana a cikin wani wani hali sai in fata da wasu ya ɗaukar wannan shi da ake nufi da cika alkawar ya yi wani gida a wani alkuhul don ya da Allah ya faɗa muna fahimtar wannan irin alkawar ake nufi a wani ana nufi intijama wani abu ne kuka zauna kuka yi yarjejeniya tsakanin ka da wani ko tsakanin kasa da kasa ko tsakanin mutum da mutum ko kungiya da kungiya a kan wasu saurinka za su kiyaye abu kaza ta bangaren ku za su kiyaye abu kaza ta bangaren tsakanin mai karɓar haya da wanda zai ba da haya dan ba ka gidan nan ko motar nan ko wani abu na haya amma ji karkara ɗin kaza da kaza da kaza waɗannan sai an kira ugo intijama yarjejeniya da muka yi da kai ka kiyaye abin da muka yi yarjejeniya a kanka ni ma in kiyaye abin da muka yi yarjejeniya a kanka su ne ake magana a cikin irin wannan ayoyi a ayoyin ubin da ake magana suka alkawari ma'ana suka yarjejeniya da suka yi tsakanin ka da wani a kan wani abu da ya shiga tsakanin wannan shi ne yarjejeniya da ake magana amma in ce zan ba ka abu kuma in yi tunani in fata wannan ba yana daga cikin abin da za ka kirawo shi sai ka alkawari wanda har za ka ɗauki na aure ka ɗora a kan sai ba ka malamai sun yi saɓani irin wannan alkawarin zan ba ka kuma in ba in an yi haka akwai laifi ko babu laifi za a ga malamai suna saɓani a kansa kusan a ta ga malikiya ba a zama tilas a irin wannan ba a zama tilas irin wannan alkawarin mutum na iya yin niyyar kyauta kuma ya fara zai iya maka alkawarin zan ba ka kuma daga baya in sake sake alkawarin abin da ba zai yi ba shi ne bayan na ba ka in ce ka bayan yi wannan shi aka haramta bayan na riga na ba ka sai kuma in bayan in ce a abin da na ba ka ba ni da yi tunanin zan samu kai na cikin matsala inda ba ka ba ba haka dan Allah ka dawo da shi to in kai gaba ma kai ma kai ba ka tantance ko wannan kuma kyauta ce ta bangaren ta zuwa gari amma bai zama tilas ka dawo da kai ba amma kafin ya ba ka yana da cikakken aikin ya ba ka yana da cikakken aikin kuma ya kuma ba da wani laifi a gurin Allah wala adlu fil baqal da adalci a cikin maganganu wanda za ka yi shaida ka yi masa shaida ta adalci wanda za ka faɗi magana a kanka ka faɗi adalci abin da ake rufe adalci ka sanya komai a mahallinka komai a bijiranka wanda a kulli sai in mahalla ya ake kira adalci a kira in ka fi yin adalci to shi ne ya maka abin da ka cancanta duk sanda mutum ya zo yake cewa ya ne yin adalci wasu na fahimtar kalmar adalci shi ne yana ta sai da ya yi adalci ko ke ko shi ne da Allah abin adalci da ana adalci sai kalmar adalci a larabci tana nufin a yi masa abin da ya dace to abin da ya dace ba nan ne ya zama sassauci ba in aka ce wanda ya sata a yi masa adalci kuma a yanke masa haƙƙi ba adalci a gurin sa ba sassauci ba ne sassauci a ce yanzu an yace ba shi ne sassauci amma a yanke masa hannu zai ga cewa ba ba ba zai ɗauke shi a matsayin sassauci ba wanda kuma shi ne kalmar adalci take nufi sai aka ce adalci shi ne a sanya komai a cikin al'amalinka in mutumin da Allah ya daidai ya Allah ne Allah ya koma shi a nagubar kiyama wani adalci ne maka in ya azabta shi saboda laifin ka adalci ne in ya yafe maka wata halalaci فالعقوبة بعدل الله والعفو بفضله. فالعقوبة بعدل الفضل. كافر في الجهة في يسعى zai ya ce maka ka kuma da kalamata to abin da ya shafi adalci kowa a ba shi haƙƙinsa a yi masa abin da ya cancanta kowane addini da Allah ya ce a bayan ƙasa ya ɗauki wannan haka nan sauki yake misiyar wani mizan suka ma'aini wanda ake aidawa ko kuma mizani wanda ake na fitini wato a tsayar da suke ne da yi zaɓi da a cika ma'aini wanda dukkan wata shari'a ta zo ne za mu ga annabi su aiki da mutanen sa akan wannan ta ga gurbawa bayan tauhidi kuma suna da ɗabi'ar kawai ma'ainai Allah ya aika musu annabi don ya yaƙe su akan waɗannan abubuwa guda biyu to kowace shari'a ta zo da wannan don yana daga cikin tamamin abu yana daga cikin adalci mutumin da ya zo a wajen ka ba shi shi a yadda aka san ana koyarwa kada ka yi masa kanji kada ka sanya masa wa yasa isra'il wal ma'ruf mutumin da ya zo yana cikin bukata ya nemi a kai masa masa a kai masa masa wannan kawai ka jira ta zo da wannan haka nan yadda ma ya zama da baya baya roƙo don haka ba a san da bukatar shi ba don haka ba a ba shi lokacin da ka san da bukatar shi ka taimaka masa wata dukkan wata shari'a da Allah ya ce a doron kasa ta kunshi wannan hatta in wanda zai ce a bani saboda yana da bukata akwai bukatar da za ta sa ce a bani shi ne hatta in ba wanda yake ya tsali na ta tafakkura yana neman ya fara ni wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi ne yawa akan wannan لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه غير عقل لحظة za mu ce wasu ku ba zai wuce ba yana saka buga buga buga ne ko ya zo da gobe kiyama fuskar su tsawo ba da ko ko kama na ɗaya Allah ya buga masa wannan tabbari na da gobe kiyama a kanke yanzu ba kowace zane zane da ke aka yi ba da ita a lokacin da ake cikin adamin bukata ita ma idan aka zai abin da zai biya bukata ko kuma a tsaya tana cikin matsanancin bukatar abinci in ka samu abin da za ka cika cikin ta ciyar da kanka a lokacin da suke nan ko bukata ba bukatar kuma ka koma ka ci gaba da da roƙo in waɗanda ya su yi roƙo saboda bukata kowace shari'a ta zo da batun a taimaka musu haka nan waɗanda ba za su iya nuna bukatar su ba duk da suna da ita lokacin da aka fahimci haka shari'a ta zo kowace shari'a ta zo da akwai da sarrafi shi ne albahu wa ta'ridu qatl nafsi bi ghayri haqq da haramcin kashe kowace irin rai in ba da wani haƙƙi ba haƙƙi na tsakanin ɗan adam da ɗan adam ko haƙƙi na ubangiji na ɗan adam da ɗan adam ya kashe rai a kashe na fitar da aure ya ubangiji ne suka fi shiga ba ko ka a wajen yaki samun musulmi da wanda ba musulmi ba a nan wurin kasarai da zama in har akwai yanayi na yaki to a nan wurin ba a kama mutum da laifin kasarai haka nan ke harbin da su ke ce da arabatin jira wasu ne sukan tawaye musulmi suna da gwamnatin su amma wasu suka zama yan tawaye suka ɗau makami to kokarin a ga an murkuta wannan tawaye na da ya kasa wasu kamar da sai da aliya ya kasa wari duk da bai kafin kasu ba ba kafirai ba ne amma yaki ya ta an kakkasa da yawa daga cikin an kasa da dama daga cikin su a wani yaki da aka yi a cikin da yawa ya kafin maharawan maharawan an kasa da dama daga cikin tawari amma sai da aliya ya kafin kasu ba don an nemi ya ba da izinin a baitar da ‘ya'yansu da matansu a ci galibarsu ma'ana a kafar ta ta ainihin mu'amala ta kafirai sai da abin a abinan kufin karni ai gudun kafirci ne ya sa suka fada cikin wannan barna da ciki suna ganin a sanya wasu mutane su yi batun sulhu tsakanin masu yana kafirci ne kamar an kai hukunci zuwa ga Allah a kafin sayyidina muawiya da sayyidina ali abin da ya faru na shiga na rashin fahimta da ta kaddama har ya kai da yaki wasu daga baya suka ga ya kamata a zauna a yi sulhu musulmi da su musulmi da kamata su yaki ba samun wannan a jama'a ma ce a yi sulhu da kafa kwamitin da za a yi sulhu ya sa kawai da suka aka su yadda ba in aka yi haka an ɗauki hukunci an miƙa ga wani Allah kuma la tasma illa lillah sai da la tasma illa lillah don haka sai suka kafirta a ɓangarorin duka biyu kafirta ɓangaren sai na ali suka kafirta ɓangaren sai na mu'awiya da duk waɗanda suke tare da ba ka sai suka ɗauka kaji duk wanda bai yarda da aƙida su na kuma ta turi suka yi takar zububu da al'amuran aƙida ta su wanda ma bai yarda a wanda ma zai yi wani aiki na kafin Allah ko yaya ne kuma da ya kuskure ya ɗauya da musulunci da zarar ka faɗi ƙarya to za ka karɓa kana buƙatar ka dawo wasu miki da su ga musulunci kuma a hannun to wanda ya sa suka ɗaga kaji suka shiga daji suna tsara mutane suna kafi suna kawo hare-hare don suna ganin duk wanda bai zo cikin su nake ya zama kafi don haka ya halatta a yankin su a jinsu jini ka kada su ka shida ta kawari za ka ta samun kasa-kasar rai a wannan lokaci ba tare da haƙƙi ba aƙidar kawarin aƙida ce da aka gina ta duka jabin da su rasa ikhlasin su ba kamar yadda da zai ya da su tafi ta tsoro da talata kun ma'a talata wa siyama kun ma'a siyama in su ga suna sallah za ku rena nasu yawan ibada hajji ko ku rena nasu har da aƙida ce da aka gina ta saboda ba abin da a kan jabin ya ta ila Allah ya jawo da ana jawo Qur'ani shi ta tare da hankali ba ta da yake sai kai kake jira ba amma in ba za ku yi da yaro sai ya iya to wanda ya sa har kuke kuke da lafiya da kuke ba wanda ke kai kar har da kuke wanda shi har da ne san ta gari ya da ba ki da kuke da kuke kuke ta ta akan wanda ke sallah yake azumi kuna ganin inda da kuke kuke da kuke ya kamata a haka a lokacin da ya ku rike haka wani malami ne da mutum ya fita tafiya ta kama shi ya ci ko hanya sai su kai ne suka ba ka tafi shi don su jarraba su su ji yadda su ji ne ko ba a tare da su don ta fuska shi kuma da yake waye yi ne suna sanin shi ya kai ka ka ina ina za ka kai waye ne su ci an yi arzikin sai arzikin ne ke gudu kirki ku gudu kirki ne to kuma a alƙur'anin ku ai an ce wa in ahadu min al-mushriki la tajaraka fa ajirna hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'mana an ce idan ɗaya daga cikin arna ne zai kake a wajen ka ka ba shi mafaka dan ka ji ka ji maganar Allah kuma ka kai shi har gurin da yake cikin kwanciyar hankali da mutuwa a cikin ƙoƙarin da Allah ya haka don haka wannan a rasa har gida kuma da aka ba shi ba su gadin ka dan kada wani kai kuma kai a kai har gida saura za su da kirki abdullahi ibn abbas ibn arab dan sahabi ne ya zo da yangar sa da ciki da suka kare shi suka jarraba shi ne suka ga musulmi a raba tare da suka ce zai zai ce game da kaza da kaza da kaza duk da aka an kawo ko kamar ko ba su kuma ma'aikinsa ya gaya masa النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل عبد الله المحسوب ولا تكن عبد الله قول الكبير وضع أبي فغلا فأتى كتبا قول كتبا كتبا وضع أبي فغلا فأتى كتبا أتى كتبا زي وقت أتى هذا كتبا فقال وما الكتب في قبل أتى كتبا سجيلا هنا جانا بكي ويسأل كما بيأتي في مثل كيني آياتا هرجلا بيأتي مثل كيني الله كيني لا تتعلم to kaga sai daga jin irin yadda ake da kuɗi kaga akwai jami mutum ya kashi rai irin wannan kisa amma a zaura tafiya a ga ƙwallon da ya ga da biyu ɗaya daga cikin ke kunta ɗaya ya kaɗe hannun ke kusa ta sama da irin biyu na halar da ke haram yana zubar da gina mutum ya ba ba zai ke kun da yau da ya kusa ba. Akwai daga jin haɗu da kasan tabbas wato dukkan azarar jahilci a ƙasa shi yasa yake ke biya ke cewa bid'ar kawari bid'a ce da suka ga asali an jahilin jahilci ya faɗa tsakanin bid'ar shi'a ita kuma azarar jinjibanci ne faɗa azarar munafi da mutunci da kangarewa shi ya faɗa wannan shi ne jigon aƙidar shi'a aƙidar kawari kuma jigon su jahilci da ya sa kawari suka fi dama dama a gurin malamai a kan shiya imamu shafi'i yana cewa zai karfi hadisai ko shaida daga waɗanda suke kawari ne amma da zai karɓa daga shiya ba shiya ba su ba saboda ko ra su ba ko halatta a ƙariyar ƙariyar ba sun ce kusan shi ne kaso tara na addini ita ce tafiya kawai cikin goma na addini su duk wannan karyar su a gaya masa abin da ba shi da a zuciya ba ko ko waɗannan suna da karya kafin ta da wasu don haka malaman hadisi suka yarda su karɓi hadisin waɗannan sun san da za su yi karya ba a kan su karɓi hadisin waɗancan waɗanda su a gurin su karya kan addini su san ma ka so mafi yawa na addinin da ala ya ƙare a cikin karya a cikin karya ɗin ya ƙare saura kansa rai ba bisa gaskiya ba wannan harabin ne a kowane irin addini kowane irin addini da Allah ya saukar ya haramta wa tahrimul fawahish ma zahara min hawa ma batar da haramta alfasa mummunan dabi'a ta sarari da ta koyi kowane addini da yake ya hana irin wannan ya hana shaye-shayen giya ya hana gudace-gudace an hana ƙarya an hana ƙaddalilanci an hana jiba yi da mutum an hana zunto dukkan wani abin da ka sani zai kawo ɓata tsakanin juna kowane addini da ya zuwa a zuwa wa tahrimul kufri da haramta duk wani abin da yake zunubi ne duk wani abin da yake sako ne wal baghi bi ghayri haqq da ka akai ka wuce haƙƙin ka za ka je da aka ka wuce ne ka wuce iyaka wajen neman haƙƙin ka shi ne albaghi ka garin neman haƙƙin ka ka wuce iyaka kuma da za a kashe masa ɗan uwa mutum ɗaya ya ci fiya su shi a madadin da ya da ya mutu goma kamar da yake faruwa a jahiliya akwai waɗanda su suna ɗaukar kansu ɗan ajin su bar Allah da haka an kashe ɗaya daga cikin su to za su ce a maimakon ɗaya ɗin nan sai sun kashe ɗari daga cikin wani ƙabilar wanda suke kuka to ka ga wannan babu ne haƙƙin su ya kamata su karɓa amma ba neman haƙƙin su ya sa su wuce iyaka ba har su kai da zaɓen su ne kowane addini da da ya zo daga Allah na ɗaukakin sarki ya haramta wannan wata harimin salamu su dole da zai yi haka nan kowane addini da Allah ya saukar ya haramta wani ya zo yana magana a cikin addini ba da ilimi magana ba da ilimi ba dangane da addini wannan shi ne ba kamar yadda yake sai yake cewa jima'u sharri kulli da Allah ya kawo a yankan aya kan inda man harama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batat wal ithma wal baghy bi ghayri haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana yake wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun Allah ya yake ka fadar wannan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ko faɗa abinda ba ku sani ba ku dingina wa Allah Allah ya haramta yadda ya tsaye da ke cewa an jinkirta an bakan wannan saboda ya tsinci duk abin da ya gabata duk abin da Allah ya faɗa harama rabbiyar fawafi kama da haramin hawa da baka alfasa ta koyo da ta bayyane da al'ukun zunubi da albazu da raurin hak wuce gona da iri wajen neman haƙƙinka ka ka zalunce ne ba bisa gaskiya ba da shirka ga Allah haɗa Allah da wani cikin ibada dukkan waɗannan abubuwa suna samo asali suna giliya a kan alkhairi ala Allah da bila'i yi wa Allah ƙarya shi yake shi yake sa a fara a halatta abin da Allah haram yi wa Allah ƙarya cikin addini shi zai sa a halatta abin da yake haram shi zai sa a yi shirka da Allah a haɗa Allah da wani za su ga galibin abin da yake gudana tsakanin musulmi da kirka abin da ya haifar da shi shine an tafi ne Allah da Allah ta'ala a gina a gina wa mutane kirka da sun da ilimi da abin da ke faruwa ke nan kirka ce an ta amma an ɗauke ta ilimi a cikin a ilimanta ake ba da ita har a yi ƙoƙarin samun mata gurbi a alƙur'ani ko a hadisi to wannan kirkar tana iya samun gurbi a alƙur'ani ko a hadisi da ya kai yaƙe ka sai a yi maka gurbi kuma abin da yake tauhidi din kaɗaita Allah din da ce masa sifofin ka shi kaɗai ba tare da gane shi da wasu ba shi kuma sai a kira shi kirka Muhammad Zahidin Kaisari ɗaya daga cikin gidajiman ɗan gida a ne da suka rayu a wannan ƙarni waɗanda littattafai da dama ya yi fafatakakki da abin da Allah ya ba shi da ilimi wajen ya dasa bid'a ya ɗaure ya shirka ne. Mutumin Turkiyya ne, Allah ya ba shi gaggabar ilimi da wanda zai karanta littattafansa ba zai yi jayayya da yana da ilimin ba. Amma ilimi shi kaɗai idan bai haɗu da tauhidi daga Ubangiji ba. بدل هو بكل جابورة ومن لم يفعل الله له دورا فما له من دور بدون الله بيكون جابك في كل حاجة بدون حتى كانت دلالة وبدون تقطع من الإسلام وأما المعلم محمد جابر الكوثري أقول لك هذا كتاب التوحيد كتاب التوحيد ما ولا معلم من أكل سوى محمد بن إسحاق ابن حبيبة وبعد كده جاء السيرة ابن خزيمة ابن خزيمة بدل ما لجيبه بيقول ساعة الكتاب أبقى أجرين كبيتابير بيتابير في أثر أفضل الشر أو جرين ده أثر في إمام مسلم أو من جرين أثر في محمد بن إسحاق وأما المعلم يعرف فلسفة الكتاب التوحيد وإثبات صفات الله سبحانه وتعالى ya faɗi tauhidi da tabbatar da Allah su kokin sa amma Muhammadu زائد الكوكب كلا ينبل كافي في كتاب الكافي kada da shi a gurin ka tauhidi shi ne ka koyo wa Allah sifofinsa kada ka tabbatar masa da ba ka wuce abubuwan da hankalin ka ya karantar da kai dangane da ubangiji kawai su kira ya sifofin ubangiji mutum da wannan zai dogara ne da hadisai littafin da hadisai hadisai da gada sahabbai da za ka sami su karanta babu wani abin da ra'ayin da jiki hadisai da ya tabbatar da yin bukari ko musulun har su ba da sauki da su lai musulun da yau mai sun sa yaya zai dinga yaɗa irin waɗannan hadisai da suke magana su kai mun Allah da a bar mutane kawai da an kula yi da su don haka kitabu sunna na al-imam Abdullah ibn Imam Ahmad ibn Hanbal na ɗan gidan Ahmad ibn Hanbal imam Ahmad sunna wal jama'a yana da kitabu kitabu sunna a wannan littafin ya yi kokari ya fito da aƙida ta ƙwarai ya kuma sanya wato ya yi kashin baki a kan waɗanda suke ɗan bida'a ne da maganganu da haka ya fito da duk abin da yake bida'a ya yi bayanin sa da hukunci ɗan bida'a a cikin wannan ta sa shi wannan zahirin kansa ne yake kiran wannan littafin da shi na kitabun shir da kitabun bida'a ka ga wannan shi ne kalmi da kayi gaba ɗaya a rikitar da ma'aunin kada ya koma ƙasa har ta koma sama to ba komai zai jawo haka bai gida alƙawari an Allah gida ai duk sanda za a ce jahilci ya yi kanta a cikin al'umma to babu shakka masu faɗar abin da ba a gaskiya ba su jingina su tsara a kuma wasu ta faruwa za su taɓa iya sai ka ɗan kamar kuma ne yake faɗar min a tsara ta a biyar ka alai الكسر الجاني ويقع عليه ذلك في واقفه إلى إلى أكل أي شيء له وقال يا ليت لك عبد الله بن عمرو بن العاص في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما سوى إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقدره بحق العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا عنه Allah ba ya ɗauki ilimi ta hanyar ya cire shi daga zukatan masu shi. Mutum yana da ilimi kawai a ce ya rayu gari ya ciki kuma ya zama jahil. Ba ta haka Allah ke ɗauki ilimi ba. Ba ta haka yake kare shi ba. Yana kare shi ta hanyar karɓar rayukan malamai. Yau wannan babu, wannan babu. har ya zama na duniyar babu kuma sai jahilai yanzu kuma jahilai zai haɗari da ɗaukar su biyu kuma ba su wa'ata kuma dole a kawo da ba to da zarar sun bada wannan kujera kuma za a yi idan da masa hangen su da alama sai a dinga yi musu tambaya mai yawan kuki kaza mai kuki gani a kan kaza su kuma su ta ba da ido su ta ba da fasawa da jaji su su ɗauki kuma su ɗauka da kuma in kana duba yadda tarihi musulunci ya gangaro ka ɗauko tun daga tushen ka zuwa yanzu za ka ga abin ka ƙara wato ilimin ƙara raguwa shi kai raguwa shi kai jahilci kuma ƙara ƙarfi shi ƙara ƙarfi shi a zamanin ka haɗai ilimi ya fi ƙarfi zamanin ka da yau da yake bai kai lokacin ka haɗai ba lokacin asba tabi'in bai kai lokacin tabi'ai ba lokacin tabi'in asba bai kai lokacin asba ba haka yake ta rayuwa har ta kai lokacin da ya takallabu ruwaidu ba bi amri da amma kamar da manzo Allah ya wanda bai kai ya kawo ba kaga shi yake magana akan abin da ya shafi al'umma kuma da sunan ilimi da sunan addini shi za ka ga kafofin watsa labarai shi aka ba wa dama shi aka ba wa dama a yau tun da ina zuwa ina fitowa daga sama ina ji na buɗe rediyon ina ji fm ne na jihar kaduna wani an kawo shi wasu ba na ji ina ba ko ina yi su kan kawo ina jin sa yana cewa in ka ce annabi mutum ne kamar kowa kayan sa kayanka da aka alwalar da kafin zai da gaba da ba dai kayan ke na aiki na duka ina ake magana a wallah in ka iya alwalar da aka sauki to ban sani ba yana karanta qur'ani ko in an karanta yana fahimta dan yana karanta qur'ani mutum ne kamar mutane inna ma ana basharu mislukum ba wai ba wai ba wai tsarin magana ba ce da ni na tsara ko wani tsara Allah ne zuba ta haka ni mutum ne kwatanta ku to yake in ka faɗa haka ce ka ga musulmi to dole karanta qur'ani ba ke ba dan shi zai tafi da musulunci ke ba a karka dan a cikin wajen karanta inda ma ana bakar sai inda ma ana bakar hadisin sahihai hadisin abdullahi bin mas'ud fi sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah ya yi rabban ya da aka kina da wato da yin sallah da aka kina da ya gyara sallah yake cewa inda ma ana bakar muslimin an sa ta ba kai kai ba da kike tafsirin mutum ne kamar su nakan yi barciya kamar da suke barciya in na manta su kuma fa rahim Allah abdan zakkarani ayatan kuntu unsituha Allah ya ji kaurani ya tuna ni wata ayat da an manta da ni lokacin da ya karanta Qur'ani yana sallah ayoyin suka samu suka kasance maka sai da a tuna maka saboda kowa yana jin haida da ya gaba yake a laisa fikum ubayyi ibn ka'ab haka la zakkarta min ibn babu ubayyi ibn ka'ab a cikin ne ana tafiya da ni magana ce ta Allah da manzonsa shi kuma ya raka rubuci in ka ya raka kamala to wannan abu siyasin su waɗanda suka ɗauki da suka ba su kafar watsa labarai yana abu siyasin su ya fi malami kuma yana kafa ɗan wasu cikin da kan bai farka ko irin wanda ke tafi da su yi yara da tafi da su ban dai san miji ba ya samu su ba ya faɗi asalin da ke tafiya an yi isra'i aka aka dukkan sama Allah annabi ya ya wata yadda zai yi wa Allah gaskiya bayan ya ga da tsawara a cikin bukari Allah annabi ya ce na ga Allah tsara ko ina ga Allah cikin bukari in za ka yanka shi ne kai amma da zai buɗa maka wannan a cikin bukari amma saboda jahilai ke yake yi wa magana ba wanda zai ce a kamo malamin mai bayani a cikin bukari manzo Allah ce ba ga Allah a cikin bukari idan dai sun kai wata kai da take kan a kai a jiki ba kowa zai gane ba tarin da ya har ana iya yau da wani duk take ta tsoro wanda ta da babu shi kai ya kai kai tsoro shi ne wanda in an tambaya a ina ta cikin da za ta ba da arin mata wanda yake ce duka ya ya ko ba da ya ya to irin waɗannan da ba a ce irin wannan ƙaryar ce kamar wani wanda aka da yake ya shahara da ƙaryarin irin wannan sai aka ce da shi an fahimci yana irin wannan ƙaryar sai aka ce da shi shin kuma gari da ana kasarin da yake ƙarar da ana yi shi ne da yin yake hadisin da jabir ya yake wanda Allah ya ce kun kasarin da a wani littafi sun ce a cikin littafin samarkandi a littafin samarkandi an ga littafin kamar yake ko a littafin samarkandi kashi daban-daban ne ko wannan kafin suke da shi akwai babban kafin wanda bai shigo kasar kuma wani kuma da suka fahimci irin wannan tsarin ne ne shi ko wasu suka kirkiro ta kalma babu ita a larabci kasa-kasa shi kuma ƙaryarsa shi ne ya nuna ƙarewarsa a harkar larabci yana kawo a arabiya kuma duk kalmar da ta kawo shi cikin yawo da aka ko wasu ka fitar alim kuma ne sai kawai suka zauna sai suka fice wata kalma da babu ita da ita alfonsuka da ya fito da shi ne ya fonsuka ya ce ya fonsuka ai wani tsoro ne mai ƙarfi da yake fitowa a ƙasar yaman in dabbobi suka fi sai nonon su ya daina fita kuma haka ka zama wani mawaƙi yana cewa laqad aqadat mahabbatukum fuadi kama aqada al-habib al-kunfitari habib al-kunfitari yake da kuji wani mawaƙi ma yana faɗa cewa a soyayyar ku ta kulle zuciya ta kamar yadda ganyen kunfitar ya kulle ne ne kuma ba su ji manzon Allah ba su take ba ta ayowa da ayowa da ayowa da ƙarya ko kada kai manzon Allah to da ake za su yi za su yi wannan ƙaryar ba da koyon da ba amma ƙarya ƙarya to haka za ka ga an ɗauki waɗanda ba ba wani abu cikin su karatu su kare da su tattare da su a cikin ba marasa karatun su kusan ta iya cewa suna da tafiya a cikin marasa karatun dan ban da tafiya ta hankali ko ta zuciya ya kamata su zuwa yau da Allah ƙarya ƙara kana cikin ko a rediyo ko a gaban da ba a ko a mutane ko a ajiyar ƙarara kuma ƙaryar da ba za ta yi ba za a yi nisa ba za a samu wai ba ba zai yi nisa ya tsaya ya yi tunanin irin ƙaryar da za a gina ana zai za ta fara kuma ƙarya ƙara da irin wannan cikin ta a ƙarya ta fara to kuma akwai ina haka za ta fita a cikin azumin na ɗansa kawai na ayyuka ko yana magana halalar halalar salloli na tarayi wani hadisi wani hadisi ne na ƙarya wanda ina amma ya hadisi na a kafin kuri na a in kai sallar tarawih a ranar kaza kana da ba kaza in kai a ranar kaza da irin bayan da za ka kana da kuma wata sallar ita kuma banda ta tarawih ne kuma bayan ka gama tarawih kuma ka zo gida akwai wani orientation daban da aka baka da za ka yi a kuma kira ka yi su kuma wani ya karanta kuliyar bayan kai kaza a ka abi karanta kuliyar bayan adadi kaza a bayan kai kafiya karanta kaza adadi kaza in ka yi wannan ka abi in kana da magani wanda ya haji ka da in kana da magani wanda wanda ya lada annabawa ka da in kana da haka kayan shi kuma duk jumla da zai faɗa in kayan ranar kaza manzon Allah ya ce kana da ladan wanda ya haji kaza kana da ladan annabawa kaza da gaske ka akwai ibn adam in kayi kaza in kayi a wani littafi za a samu yake ka duba da wasu lafiyina ka duba tabbibin kafirina ka duba bukari ka duba bukari ka duba ka duba irin wannan kaza wani wajen ne maka yawa ce a kan da ma'aunin kan da sallar farin da ba kuma wai da kuke tafi a gurin Allah ba ni kamar na ji a malamai suke farin nan da suke tafi ko da ka fara aiki ba ya in ka yi farin na kuma kai na kuma da ya kai ka aiki ya kuma na ji na kuma da yanzu kamar ka fi farin nan ita farin da duk ba a faɗi da ban ladan da kuma ya abin da ke ta da kalmar in za ka yarda ka yi ba za ka yarda ka ɗauki in ba za ka yi kyau ba da haka sai a ba shi a ba ba shi tarbi da al'umma shi tarbi da al'umma to wannan wata alama ce da cikin alamomin tashin alkiya wata kila kunan akwai karanci su amma mutan a kanan wato kullum kamar ƙarya ciki sai kana da kan a ta gaba kai ta gaba kanin shi sai ka je ka tafi ko ɓarnar da suke zai da haka ta haka ta ta waɗansa su. Ita irin wannan kai da kuɗi na sama ne ba. Amma mu ayi suka fi cikin duka ne. Bai sama ne ka ɗauka. Kai ɗai ka fi. Saboda haka alkalamu fi dini da rai da ilmi. Wannan shi ne jigon dukkan wata ɓarna da wasu. Dukkan wata ɓarna da wasu ne. Alkalamu fi dini da rai da ilmi. Za ka dole ne a yaki wannan guba ɗin dole ne a kira wa mutane Allah yi wa Allah ƙarya da manzanta ya fi komai ya fi komai muni yi wa manzan Allah ƙarya ba dai yake da kai wa sauran da ba a ƙarya don abin da kai kai faɗa na ƙarya ko duk jira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana nufin abai fara Allah ne ba ya kana nufin addini ne kowa ya yi kuma da kasan inda irin wannan ƙarya ta ta ta يقع النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ان كذبا علي ليس ككذب على احدكم يمن قريا بعدين يكتب اي حين كتب من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار wanda duk zai tsiri magana don faɗa bai jingina musu ba to kun murya ne da bai kin sa'i ba maganar aljanna kai tsaye da duk wanda zai yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam to yana da ga malaman nabi sun sa tsakkaurar doka a kan ƙarya wanda aka sani ya dubo shi a hadisin nan yana yin ƙarya a cikin maganganu da yake faɗa na ɗaiɗaikun mutane ba ka karɓar hadisi duk da cewa ba a same shi ya yi wani ya taɓa yin magana ƙarya ba amma an sa jin yana faɗar magana ko ba ta fito ba to ilimin ka gaba ɗaya ke tambaye ni jin ba a taɓa yadda da hadisi ya fito daga bakinka ya dingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a mutan karɓe haka nan wanda suka kame ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko ba karɓa a rayuwarsa to shi ko ya shi ba wani tsakanin shi ne da Allah amma shi kan shi gidan kawai wanda zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya walau da rakan ya haɗu da tafiye uku sai ɗan haka kame ya yi karɓa abin da manzo Allah bai faɗa ba da su canza ƙofafi ba tsakanin ka da ubangiji ya iya shi ba Allah ya karɓa amma su a matsayin su na waɗanda Allah ya aji su gane sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da za su kuma taɓa amincewa da shi a kan ya kawo ta magana karɓe ta a matsayin magana da za Allah ba sai su jika daga wani ba daga bakin ka ba har suna cewa bin uqubatul kadhibi rabbu sirri kan su uqubar da wani kare shi zai gaba da ita shi ne gaskiyar ka ba ta gaskiyar ka ba ta zo Allah shi ne sai aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba ta wani kuma a yanzu musamman a wajen ɗan gida abu ne mai sauƙi abu ne sassauƙa su yi wa annabi ƙarya su jingina masa abin da bai faɗa ba abin da kuma ya faɗa in duk duniya a yi gina a gina iya su ƙarya su ƙarya ta da gaskiya su kuma gaskiya ta na ƙarya wani abin da mai sauƙi a wurin wanda yake gida a fatan kama a zuciyarsa abu ne mai sauƙi don suna cewa ana iya samun hadisi ta hanyar kashi ta hanyar kasafi su kila ba su taɓa jin da su san kasafi ba kasafi a gurin sufaye shi ne dukkan wasu wani hujjubi wani tsayi da zai hana ka gano a da Allah ya yi abin da zai hana ka ganin annabi a nan duniya a yanzu wajen samaki ne Allah ya iya yawo maka shi a zai wannan ba za ka karfi ba ba ba wa abin da ka fi karfa ba eh dan kana yin ka ko ko ba ya a gurin ka kashi shi ne a yawo maka dukkan wani hijab ne da duka da kafin kafa al'ajibi yana duka da kafin kafa da ya fara abincin wanda suke yawo a bakin kafa ya kwaikwayi irin aikin da ta kawo a cikin littafin da amma ta da hakan to amma shi da yake kuɗi ne shi ne al'adu ne sai yake faɗa a cikin gabatarwa littafin yake to jama'a ba dai wannan littafi a cikin littafin yana da faɗar yana ɗauke da dangane a kan hadisai yake mana wanda ya ce hadisi kaza da hadisi gaba hadisi kaza da hadisi gaba hadisi kaza da hadisi gaba zai ɗauko da Imam Ahmad al-Bukhari al-Tirmidhi al-Bukhari da Rafi da sauran malamai da Arabi da suke farfaɗi a duniyar musulunci zai ɗauko ya faɗa a cikin littafin zai zai gabatar da littafin sai ka ɗaga gani da ta yi da littafin ya duka yake ta iya yi wa hadisi al'umma gaba ɗaya ta haɗu a kan hadisi ne amma a yi da wani kasafi wani wani a yi maka kasafi ya gana ga Allah ƙara da ga Allah hadisin nan da yake bukari muslim kulli da bari ko malamai suka inganta shi yaya ko su faɗi su kuwa da za mu ce ba ni na faɗa ba da gaba da ƙarya ta hanyar kasa su zai iya ƙarya ta hadisi da aka yi ijma'i kan su saboda su yanzu ta hanyar kasa su zai iya gane wani hadisin da duk kuma duniya ta haɗa kan ƙarya ba gaskiya ba an gane ma waɗanda suka yi ƙarya ɗin wani da wani da wani da wani an faɗi su da sunaye da su shi kuma saboda su da biyu ne a kasa kasa su ya zama da Allah ƙarara da zama Allah hadisin nan da ake cewa ƙarya da ƙarya ne sai ka faɗi kuma ka faɗi su bi maka to ka ga abin da rubuta da ka da abiya yi to ga abin da za ka faɗa zai zama ƙarya da ta hanyar kuɗi zai zama duka abin da ka soke ta gaskiya da ta hanyar ya ciro maganar ne daga daga ibnu harabi babban nasirin cikin nan wanda yake da ayar kowa Allah ne kowa Allah daga wajen su ya kawo abin nan ibnu harabi a gurin mu ahlus sunna da musulmi wanda kuke yi ɗauki littafin sa al-futuhatul makkiya ko littafin sa futuhatul fikr ya karanta ya ga abubuwan da yake faɗa ba da za a yi da musulmi ballan kana ya ga wali ne ballan kana ya ga shi ne ba suka rashi waliyai don suke shi ne suka rashi waliyai tun da dai daga baya da sauran waliyan kuma suka zo sai suka ga abin da kofa to sai da aka ce aka samu ja'in ja a wurin yanki jami'a sai na har yayi yayi littafi abin nan akan akan akan fasilin wilaya ne wanda yake kokarin fassara magana ibn arabi cewa wilayar rika wani cikin akwai rika kofa akwai gaba daya akwai kuma rika kofa ta musamman saboda haka kofa ta musamman ita ce wanda ke su jami'ar kofa ta gaba ɗaya wasan ahmad ta gaba gari ita ce ibn arabi yanki sai da ka ibn arabi maganganun ta da za a ce mutuwa ne su bi ba wata rana wata kila suna karatu wata kila ba su biya ta ko don sai yana fara kai kila ba su kai ya kawo magana ba ya fara kai to amma sai ya fara bayani akan kowa ya yi arabi dan a gurin dukkan wanda ya san yake kai da kake iya arabi zai ce shi ne a sautin akbar wannan shi ne babban keji wato uba ta kata kata ne da shi ne uba ta kata kata معناه دخول في التوحيد بالإخلاص الدين لله فهذا أدل من تجسيم توحيد إليه إخلاص ويأتي إلى الله خير والتوكل على الله فبيجلد الله في كبير والرجاء لرحمة الله فيسعة الرحمة إليه والخوف من الله فجد إلى إليه والصبر بحسن الله فيهدري أكن بكل الله والتسليم بأمره haka yake amma a nufin فتاوى والقيام على التسليم له والقيام بامر الله فتاوى الامر اليه دا دا دا دا دا دا دا دا دا وان يكون الله ورسوله احب الى العبد من اهله وماله kuma baya ya zama ya fi soyayya a Allah da manzonsa ya zama sai fi soyayya ga baya fiye da iyalansa da dukiyarsa wanda ke ajiyari da mutane gaba daya ila zai da rika bin asirin iman da sauran fikafikan imani allafi akwai wata kaf babu ita akwai ita allafi an zala Allah zikra allafi an zala Allah zikra a haka ce magana babu wannan kafin ta ta gyara sai wanda ta fi babu shi ne allafi an zala Allah zikra a fi mawadi a wurin Qur'an waɗanda Allah ya saukar da ambatansu a wurare daban-daban na alkur'ani tafiyar masiya da tafiyar da suka tafi da hijira da ba'adul madaniya da waɗanda suka tafi bayan hijira an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ila al-'abd min ahlihi wa malihi wa nafsihi ajma'in za mu magana a kansu insha Allah a karatu mu na tafi ne zuwa Allah ya kai kafin mu shiga tafi na biyu na al'amuran da wannan al'umma ko wannan addinin da musulunci yake banta da su akan sauran addinai da suka gabata ibn taymiya ya fara da misalin abubuwan da aka tarayya da aka tarayya a cikin su da sauran addinai da baba zai zai shiga kashi na biyu shine wa Allah sani abubuwan da su shi wannan addini yake banta da wannan shari'a ta musulunci take banta da su abinda za mu je a karatu na gaba ke na insha Allah a sannan kuma akwai azumi da ake a wannan wata duk da mu a can an bida sun fara cewa tun daga ɗaya da wata za ta fara ake gudu sun shiga rediyo sun sanar ka su inda ake kan gida amma da an shiga sun ta kwaɗe a fili ba a ba a su rediyo ma da sun ta kwaɗe a fili bayan an yi biki na shigo wa shekara ɗin wanda shi na bida amma muna ta fama da bikin wani shekara a yi a yi kuma yanzu an ƙaro wani abubuwan kuma ƙarowa ake kuma da sunan gwamnati da sunan shari'a sai ana kafe da shari'a ba ko da kuɗi wannan da shine da ku da kuɗin da kuke a baya ɗalibai kan gidan yin wata abubuwa da gina addini da ba a sa su da alaƙa da addini kusan ma rufe addini rufe shari'a ne da sun shiga sun ce sun har farko ran farko ba da azumi kusan azumin farko ɗin yana da ƙarfi sosai suka ce manzo Allah ne su ne ke haka suka mantanta manzon Allah ya ce ko wannan bai san shiga bala'i ba bala'i da muke fama da shi a kasar ko wannan bai shiga akwai ne wa ƙarya ne da su dinga yi a cikin kalan da irin wannan ba ba yake su dena ba sun dena a cikin ba ai ya na ɗan ba ruwa na da addini da waɗannan da za su shiga da su da addini su da a kafa gwamnatin da za ta ɗaure wa shirka ne ta ɗaure wa bid'a ne gara a kafa gwamnatin ba ruwan Allah kowa ya san da ta gwamnati bai take kira a kan abinda duk zai fito daga wannan gwamnatin da za a taɓa ɗaukar ta addini saboda ba na ita ce ba ruwan Allah da gwamnatin da za ta ci ita ta Allah kuma duk abin da take yi tana yin shi ne duka doron shari'a alhalin kuma abin da take yi tana kare shari'a tana danka bid'a tana ɗaure shirka proposal za ta yi ko a ba ta kuɗi ko kuɗi a ba ta ba don kuɗi ko kuɗi ko proposal a biya wa ɗan bid'a kuɗi su je haji su yi su yi tambiri su kaɗa ganga a gurin da Siriya aka zo don a bauta wa Allah shi kaɗai a je a yi ɗin a ɗauki nauyin waɗannan a ce su ne na shugabannin a wajen ɗalibai tun daga jirgi kafin ko jirgi ya fara fagawa za a fara yi koya su gida har su je su dawo ana karantar da su gida to ba gare don mutu suke ba yana ba kaga an ba wa malamai dama su su faɗi gaskiya amma a ji ana shafuɗa ƙarya da gaskiya tambayin haƙƙi da baƙi to abinda ake yi a wannan wata abin da ya tabbata a sunna shi ne azumin al'adura alhakin bin muharram goma ga watan muharram annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu yahuda ya kuma abincin goma ga watan muharram a madina ya tambaye su da ya tafi suka ce shi ne rana ita ce ranar da Allah ya tsere da annabi Musa da mutanensa daga Fir'auna yake nahnu ahqqu bi Musa nahnu ahqqu bi Musa minkum fatabahu ya amara Allah bil qiyam idan fi tantanta in abin da yake da alaƙa da abin da sama da su ya yi umarni ya yi kayi abinci ya abinci wannan goma da wata ya kuma yi umarni abinci da haka ya zama sunna ce ta abin sallallahu alaihi wasallam ya ayi ne na sunna zuwa ga abin sallallahu alaihi wasallam ya kuma ce da idan yake da ina fadin da ake nan littafin ya yi buri ya yi fatar cewa in Allah ya kai shekara ta gaba zai azumci bayan fara da na goma da fara daga tara zuwa goma Allah da cikin sarki ya karɓi ransa ya koma gare shi kafin shekara ta zagaye wannan gori da ya zama sunna amma sallallahu alaihi wasallam baya yin fatan da ya abin da ke ba daidai ba fatan da yayi wannan gori da ke fara da cikin tarihin sunna a wajen muhaddisin tarihi da ke samun akwai tsara bayan bayan an ce ko a na ubi da irin da sallallahu alaihi wasallam ne kawai kawai kawai tarihi أو صفة خلقية أو خلقية أو هم كلمة أو هم كان مثل كل هذا ما أوجد بعد ذلك المسيح يسوع لا يسوع الجسد كل هذا يلا لا يستطيع أن يأكل مثل هذا يلا يسوع على رأس تكبر أكرم إذا أكلها بذات صلى الله عليه وسلم سأل عن جنس الخرى الخرى الخرى بجوم أبين بإنتي من بعد أبين بإنتي من بعد وأنت يقول يوم يوم بعده أو يوم صلى يوم بعده بعد ذكر الأكيد الكعبة ولد الجنة دعا ذكر الإنجان تعزيز بلاد بعد صلى الله عليه وسلم جمع على الأكيد لا على الأكيد فهو العكا لا يكون عزيز كتابة عزيز كتابة لغوم ويكون فيها أقول لها أنه يتعاطى كيلو أفاق على الإدارة بعد أن تنسك إن تنسك غوم أفاق على إن تنسك يا شعب يا شعب على نفسي ده تعالي يقول شعب ولا شعب على نفسي إن ده كان مجرد المخالفة أو كتير to a yi cewa kai ta tsara goma ba wanda ya ta ce a yi ta ne ya ga daga aikata da saboda da zama da yi ba ko kuma ce a yi ta ko ta ce ma da yi ne da ke da haka ne addini a wajen mutum ne a yanzu ka inda ne ba al'ibada ce ba ta tura ibada ce illa bila ba a ɗaukar wani abu ibada ce da nasu duk abin da za ka ce ibada ce ba ya ce da nasu alhaƙi da ibada ce almar'in illa bila من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ومن عمل عملا ليس عليه امر نفسي فهو رد وما فائده في هذا ما بعد تكثر عن البدع في في الدين بعد ان جاء من صلى الله عليه وسلم ويعيد الى الدين بعد الرد جمع الى الله فهو العبد لا هو مملكه هذه هي سورة أدلة الشرع بتاع المسلمين إذا كنت بقول في أسرع بعد كده كتير ما تلتفت فيه ده راحت فيه ده توصل فيه ده تفتح فيه ده ويطلع فيه أن تكون بتاعتك عشان بعد فعلا لسه هيعيش وأنا بدي أقول إيه كده ده كنت كنت ba ya da asali a addini kuma kuma ba su kuma ta kawo cewa yana da asali a addini saboda haka ko abin da yake da abin da muka sani shi ne wannan azumi da kuma dalilin da yasa da sallallahu alaihi wasallam ya azumce shi ya kuma yin da ya azumce Allah ya ɗauki sun kanci ya samu da ala ta ce ba azumi ba ta ce ya yi ya da cikin ba in ba ka fita ba a jira abin da zai faru da ita da haya fara a haƙo ba kuka fito ta an saboda kana biyu ba wannan kuma duk sanda kana biyu ba kuka fito ta a wannan al'ada ce ba ba da wani to an ya ce zai zai da mutum tsayari da yan tafiye akwai akwai kusanci kamar da kusanci tsayari ba yana hujjojin su duka a Qur'ani su nema ba ta tafi sunna saboda eh saboda su a gurin su ba a kai sunna ba ta kuma su za su yi su sunna ba kaga ba su ne za ka kana sunna ba Allah ba da sunna eh to sai dai ko ce a hadan da suka rafi kafin su kula da su amma waye zai biyo ya biyo musu magana ba ai waɗanda suke da laifi ba ai kaga ba magana ne ba magana da abin nan ba magana da sunna a gurin haka sun ci hujja da qur'ani akwai kamar titi da su da su da ba da su da kai da sun lara mana a lokacin nan suna gane abin da suke karanta amma an ya ce wai da dubira a jiya suna kadan daga kuma yanzu sun sun sun da ita a garin kada su kai kamar su amma suna tare da kai ne kawai ba za su yi abin da kai zai ba su yi kayan su abin da kamar eh wannan shi kan kai abu aka ce cewa alkawari ne amma ba shi ne alkawarin da aka ce a kusa ake maka a kan shi ne alkawarin da yake da shi ba wanda kuka ta iya cewa a ijimali ne kuka shi kin gurin dalibai a kan nan da yake yawanci ba karanta muke yi ba in ka zo magana ne a cikin da za ka ɗan kaunin hadisin wa ila wa ala laka za ka ɗan kai magana a kan wanda irin wa'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi sun an saba wasu ke wanda ya ada Allah ba ai kana min yake mutum ya yi na alkawari amma a zuciyar da gana da rinta tun daga ɗaukar alkawari ya yi ko da yake ya ba zai fita ba ba ya ga ta ga makarya ce ya ga mata abin da ya san ba zai fita wannan shi ne ƙarya malamai su ce wannan ake nufi da ya riga ya ada Allah ba wai ne ce da kai zan zo ko ne ba sai dai duk kuma na da su ba su yana da su guru mutum ko a mutum su in ka da abu a da kai kai kai su kai ba su ne ka ce zan ba ka ka ba kai su kai ka ba kar da wanda ba su yi ne hana ka ba ya amma da abu da kuma ne su a cikin ba ya da ne zan ban alwa'ad shi ne wannan din alkawari da ke zan zo al'ahad kuma shi ne istibarata shi ne yarjejeniya tsakanin yana da yaro da ita al'ahad الوقت كما انا ايه كده ابن ده في زي زي جدا ده كل ده بقى كده بقى كده كده المثال كده كله زي زي ده هي بعيدة انت ما عايز انت تقول الامر كله اللي بيقول ده على النبي فاي يقول من ابن ده ده بقى اي غير ده كمان اما ان بقى شايف ايه كده في اي اي ده بحر من بتاع ده رأي بتاع ده رأي a wata halala haka halala shi ne Allah zai baka lada sai an wato da an sanya ko baka da abin da zaka samu an yi ko ko da ko ko a ce wata hurin aini ko wata sunna aini ko ko ta kare kai ta ne wannan da zai ala ala duk da zaka ce kai ko aini ba za ka san kana ba ko da ya ko da abin da akwai ko da zaka samu da ba ka ba ka ba ki cewa ko ka ji na wani ba da wannan ka kaman kana fi kaman kunna fi kana munafiqan qalihan kaman kana fi khaslatun min hunna kana fi khaslatun min al-jibal hatta yada wannan ka wanda ya haɗa shi ya zan kafin munafiki wanda kuma yake da wani abu da ba cikin shi ko yana da wani abu na munafiki a cikin yadda da ayyukan karanta kuma ga lokaci ya kuma sai zai ko sati na gaba sai mu fara da sati na gaba sai mu fara da sai ta yi amma haka sai shi ke nan غير الفاتحة وغير هذا الاختياري الله يرضى عنكم تركي من أجل الشكر وغير ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه